العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن يزي وبركة لوكتو كيرجتر كبي إروان وند البركة lokaci albarkantara irwan sijiro kan sirgane at-tartil sijir karra irbi tarfonga di irko subhanahu wa ta'ala tira chawya nan kirde ne goga hatta da wa kammo irhi ma gabai hukoi tajwido dor hare da hankan mi yadi irko nirmu ware amir wa kan do kaga ba abi yardaga kai kulkan tu gwamnati kango irko won tirara amma tabbatan dirwon dirwon kwarbure dirwon labo kulu e kulkan ka timeri da hankan ga hima yadi irko nirgo batu irgo ga tawassal dirko ircho dirko tira irko mir batu ko funa ga amma albarka da ba funa ra ir da bor kulkan go girga sine arslam tara ce wanda yamo muto arslam ne do wadi non ne to yawon mutkan wane banda irin salati te go ko ir wani diyo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ko arbore da sahabai da bor kulkan na fonda gana insha Allah irko ko darara yawon mutkauran bai irko ko darara irdu ir alfaga foga funir kwara alfaga albarkanta ira kan masha Allah ide da dahina igo ga al'umma beran digo koi hankan irko ni beran dira ngono kati irwana alfaga bero ka ragbai imam sheko kankati Abdul Malik Mahir Abdul Malik Khamis afwan insha Allah irko ni ga sabu kan alfaga ka ana albarka dan irwani chora irdo halka fo ihinkanda irko ko darara mo irno no dama am mir derande do ka go gidi a himanda ir wona halqa kan ka fi qur'an to asan bir se dar hin kawli hin zakan di irko ba ba mun to nan dirdo muno sintine wara yawul makawra mara e a harfai bo hurufai bo matkan hurufai ir hima bi to irmi bayyina ga da irmi ki da wato no qur'an to ga kai wadin banda alfagatir sai alkaul da ba wani igite irse irla dane cayan do hasara wai kan gote cayan aido fuga ga bayan me yegir funga kan sai asara wala hasaro bambaten gote dole irla dane da hankan gi me yadi imwana da irko ba dirban wane irko furwa dira kala ihin zanta kan ga hoga ka insha Allah irko ko darara wane no ir solo wara sai irko ba irge ga kasan cin do alfaga gono irge salama ga wala wat kasuwa ga ai gano gabaki dai sanno amma banandi ‘yan uwa kamar yadda kuka ji mun gabatar ko mun fara da sunan Allah sannan muka yi sallama zuwa gare ku muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu wannan sati muka ƙara dawowa a cikin ikon Allah tare da malaminmu mu mai karantar da al'umma gabaki dai cikin abun da Allah ya sanar da shi Allah muke roƙo ya sa mu albarka ya sa a gama lafiya a cikin lamuran duniya gabaki dai lahira kuma Allah ya sa aljannatul firdaus ce makoma malam cikin iko Allah mun bidi ya sa mana albarka cikin wannan shirin mu Allah ya bashi iko haka ya zo ya yi mana halka daya biyu ga in ban manta ba ga ta uku ma malam zai kara mana kamar kuma cikin iko Allah kamar yadda kuka san shirin mu na Qur'ani ne na mu jara harfan mu ko kuma karatun mu na Al-Qur'ani shi ya sa muka ba malam dama ya sa mana albarka ya zaba ya tunatar da mu jaratun asali shine daga cikinsu akwai maganar karatu bayiwa sai an san harfan larabci to an koma baya mala ya koma baya ɗo kuma da daga farko in ban manta ba mun karanta daga alif har fadu yau za mu tashi daga dadu da abin da ya sauka bayan wannan kuma mala ya shirya mana zai yi mana maudu'i na musamman akan kiran sallah yadda malamanmu ko ɗalibanmu ko kuma ladannanmu zai wasun sa kansu aikin da basu koya ba basu bi ilimin shi ba banna kawai suke kuma da yawa daga cikinsu sun jahilta da wannan don haka malamin na son zai ƙara tunatar da mu kan wannan asara ko halakar da da yawa ke faduwa ciki muna roƙon Allah ya sa mu dace ga baki dai bayan wannan kuma da sauran malam zai ƙara mana wata halka da iko Allah don haka muna roƙo Allah ya sa muna albarka da wannan da saboda kamar lokaci ya dan samu yayi mana albarka ba za mu samu ƙara karatun mun tsaya suratul zariyat insha Allah za mu ƙara da lokaci ya samu da iko Allah za mu kokari malam mu samu waɗannan abubuwa saboda akwai abubuwa da yawa gaban malam ya bari ya zo Allah muke roƙo da yasa ya samu dama ya shiga mana halkan nan Allah ya saka mu da alheri Allah ya sa a gama lafiya kan yadda yawon mutu kai tuntun bana ta gane irko kodarara alfaga tuntun girte wani da halka fokan ga hawaka insha Allah hukuna harfe kancin da irkan irkai sadun bo irga banandi wadin bandamu irga alfaga gonda niya amir bera da wakirci cayan aibo amma hassarau gobe sai gummat kan irin yadda su bai wadda sai aiga lokaci wannan cewa mu kirgo ga sai irin ga kai na kansa qur'ana ni sabai din suwa na hurufai matan ikamo larabci na ga wadda sai na yarno malan no so baya a ba irin ga mun yarce wanda wani irga daga sai filo kulu irko ma albarka dan kadir mu sai hanga ya hanno malan zan yi kare yi muku sallama sannan malan ga hili ga doki Allah ya sa albarka assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta tele da radiyo na tenere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga fiyayyen tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbansa gaba ɗaya da wanda ya bi tafarki nagari tafarki wato wanda ya bi su akan tafarki nagari wannan shine darasinmu na uku insha Allah ta'ala kenan za mu yi kokari mu karasa harufa kuma mu dan sakayo da bayanin abin da ya shafi kiran sallah saboda ababe ne waɗanda suna buƙatar a rinka yin karatuttuka a kansu ko ba gaskiya ba da yawan masu shiga waɗannan abubuwan suna shiga ba tare da sun samu koda wata yar formation ba ta wata ɗaya ko biyu ko uku kuma koda sun yi formation kin sai ka iske waɗanda za su yi musu abin su kansu watakila ba su fahimci abin da kyau ba to sai a yi za'ufar ɗalibu wani matsalolu kenan abin da ba haushe ga cewa faduwar guzuma uwa kwance da ya kwance yawwa yaro ya ɗauki yaro kaga duka sai a faɗi kenan to Allah ya kyauta amin ya Allah idan ba mu manta ba darasi da muka ɗauko mun ɗauko harufa har mun kawo akan harafi na sadun mun ƙari da shi za mu tashi ne akan harafi na dadun to harafi na dadun wato shi yana da matsala to afwan malam da muqatta'a an malam ce shiga dadun in so samu a ƙara maimaita mana alif ba dan a ganshi a baki kamar a baki kenan to za mu iya cewa yadda suke harafi za mu ɗauki kamar wasullan shi gaba ɗaya ma in yana yiwuwa misali za mu ce a i u an in un sai a ce a kenan fatha da kasra da damma da fathataini da kasrataini da dammataini da sukuni ba bi bu ban bin bun ab amma za a yi kalkala a ce abe ta ti tu tan tin tun at sai ja ja ji ju jan jin jun aj amma za a ce aje saboda kalkala ha hi hu han hin hun ah sai kha'un kha khi khu khon khin khun akh sai da da di du dan din dun ad amma za a yi kalkala a ce ade to za zi zu zan zin zun az sai ra'un ra ri ru ron rin run ar sai zayun za zi zu zan zin zun az simun sa si su san sin sun as sai shi sha shi shu shan shin shun ash sai sodun so sui su son sin sun os Masha Allah. Wannan tare da wasu lafiya.
Mhm.
Kwanaki ba kun tunatar da mu cewa da yawa muna jin muna karantar ko mu masu karantarwa ma muna ce alifun eh wannan ba'un kusur yawa kamar sunayen su ne kenan sunan to wannan muna iya faɗar sunayen su ma gaba ɗaya ba tare da wasali ba kenan kenan alifun ba a ce alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayun sinun shinun صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء لم ألف الهمزة كو الحمزة دوك أنا فدا To ياء da yawa mu muna ce Hamza.
إيه دوك أنا فدا أنا Ana تمت faɗa الحمزة alhamza.
أنا تمت الحمزة To masha Allah.
haka malamai sun kace To Allah ya saka da alheri malam.
amin Daga nan sai malam mun kwana akan babu.
dadun to shi harafin dadun shine harafi mafi matsala duk duniya parce que shine yasa ana ke- ce kiran larabci yaren larabci lughatu dad yare mai harafin dadun parce que abinda suke faɗa linguistic masu bincike kan yarurruka sun ce bisa ga doron ƙasa bincike ya kai akwai yare kamar dubu shida da ɗari tara da tara wasu na cewa akwai yare dubu shida da ɗari tara da sha biyu wasu ma sun kai su ina ganin dubu shida da ɗari bakwai to duk inda ta kai ta kawo a iya binciken da aka yi ba a samu wani yare ba mai harafin dadun in ba yaren larabci ba Cikin duniya.
shi yasa aka ce rugatu ba to a nan akwai bayani biyu da ya kamata mu yi na farko shine cewa eh, waɗansu suna kawo wani hadisi su ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ana afsahu man nataqa bi dad ni ne mafi fasaha daga cikin waɗanda suka yi furuci da yaren dad tun da bi bi- bi dad yana nufin bi lughati dad to malamai suka ce wannan bai inganta ba hadisi shi yasa shahara hadisi ko jin shiga baki ba tare da sanadi ba da abinda malamai suka faɗa yana zuwa ya zama to hayaniya ce Kwarai.
abu na biyu amma tabbas bincike ya nuna har yanzu ba a samu yare ba mai zadun in ba larabci ba an gane ko shi ya sama abdullahi gwandu kanin shekhu Usman bin Fodiyo da ya yi littafin sa Hisnul Rasid wani littafi ne baiti dubu cikin ilmin sarf Eh.
yake cewa afsahu na kulla natiqin bid-dadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi fasaha daga cikin wanda sun kai magana rubadun ayyarin dadun to ga magana gaskiya ce amma shi hadisin muka ce bai inganta ba kuma nan malam bai ce hadisi na ba Eh.
dan kawai ne ce mun kuskurantar da Malam.
malam an gane ko to shi dadun matsalarsa ba wai bakakin mutane ba Mm-mm, har da larabawan yanzu kansu suna da matsala cikin wannan harafin saboda yanzu larabcin da suke magana da shi na gida ne ya saba mawancin larabci na alkur'ani sai dai wanda ya je makaranta to kuma shi na da shi matsalar shi mafita biyu gare shi ka za ka iske wani harfi mun ce yana da mafita ɗaya ko to shi biyu gare ibnul jazri a cikin jazriya da ya zo kan harafin dadun sai ya ce wa dadu min hafatihi iz waliyal adrasa min aisara aw yumnaha wa dad harfi na dadun min hafatihi daga hafa in an ce hafa shine wato kamar a ce gefe ɗaya bisa uku na harshe an gane ko ga masu kallon mu kamar haka iz waliyal adrasa lokacin da yake da wato eh, dabranta ko kusanta al adras akwai haƙura da ake kira wato gubba harafi wato haƙura ne biyu biyu biyu biyu wanda zaka iske su sun kwanta idan kashi yayi nauyi sai an tura shi can to ba a yi su don tabbatar kashi kawai ba an yi su don karatu alqur'ani to ko gefen ɗaya bisa uku na harshe ya je daidai waɗannan haƙura ya goge su kenan shi ba wani abu na ke yi ba a'a gehen halshi ne yake gogar waɗannan haƙura sai dazon ta fito Mm.
kamar yadda takobi da takobi kowanne yana wurinsa ai babu wani abu amma idan aka buga wuta na iya tashi yawa to ko dama ko hagu sai malamai suka ce na hagu ya fi fita da kyau amma na dama ya fi sauki Allah.
za ka ce eh, do do da di di di sai du du du sannan don din dun ad ad ko ka ce adda adda ka ji yadda shi ke to kaga larab mafita ta farkon kenan eh mafita shi ko kuma gefe da di du don din dun ad adda min aisar aw yumlaha to yanzu inda matsala take larabawan kansu ba su iya fitar da wannan harfin da kyau ba shi yasa in ba malamin larabci ba wanda ya karanta larabci da kyau cikin larabawa ko kuma malamin ilmi na tajwidi da qira'at babu wanda zai iya faɗa maka shi da kyau shi yasa kasance mutum balarabi ne ba shi ne hujja ba shi yasa wasu daga cikin larabawa sai sun kuma da shi va'u غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba zuwa bane an gane ko idan muka zo nan kasashen mu wasu ba sai mun faɗi abin nan ba sai sun kamar da shi law amma ana iya ce hausawa ko zabarawa ko to muna iya hudi amma ba ni son muna a hudi saboda a sani to in ba zabar mai ne ya gyara to bari ba da su tsara abin ba to wuce.
idan muka zo wajen buzaye bugaje yan uwanmu su game da shalwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin idan muka zo wajen bare bari da Hausawa sai suka mai da sharwa gairin magarubi alaihim waladdallin Allah sarki.
an gane ko idan muka zo wajen waɗansu daga cikin kuma Hausawa sai suka mai da shela gairil mag- magalubi alaihim walallalin an gane ko to haka in mun ka zo wajen yan uwan mu hillani su ko sai mun kai da shi dalin gairil magadubi alaihim waladda- waladalin ko dallin ina fata ana fahimta ta to a takaice dai Niger babu wata kabila wadda adda harafin dhabu To, ko zabarwa da Eh.
ke da Eh, su ma dalilin da suke cewa Kamar hilali.
eh kamar hilali dama galibi zaka iske akwai kusanci na ma- makharij a wajen su dalilin da suke cewa gairil magadubi alaihim waladalina masha Allah.
an gane ko Eh mana.
to ke mhm.
Harfin dadun kenan.
To.
In son samu malam kaɗan dai mu abin nan da To.
zabarwanci kaɗan.
to bismillah Hanye da yawon masu kawaran ma irkin ma alfaga bana sintine nango kan mai irkai sodun bonno. Hala alfaga bu furmo harfi ta jobon kanka ta sodun irne dagin ita ma yirirse alifun kalamto sodun waran ma ana cewa. Irin ya bani bor kan ma am kokari jedi yau kan ya gada ama nan godin kubai. Alfaga ne cewirse da fataha laifin kullu kan a sai irse simin fasi a ni da fataha da kasra da don magada ya yi ce da kasra ta yi don mata ni fataha ta yi sadin a ni hau da sukun ikula a ni ci wato da ya yi san birse imayi cin ci mai alifun ba'un ta'un kala to bananta wato din ga irtun dadun bo dadun waran ma hanka a tabbatan dirse nan kan laifin no kan an dunya kulci ni kulsi no kan gwanda da mun ti larabci ne agwa hankan ra alfaganir fungani kan irko ningo qur'ana te mu'jiz danga haifo sino kan gihni ga hima wali gihni ga kalla agwa araci ne kala kan dace dalilin bo bor fongo ne e dadun lokaci larabci na kulu kalina hadis jerir ko diaga alfaga tabbata ne sa hadiso da amai ya sa ga funir ko diaga amma alfag ber gono irne alfag ber kam dunya na bai abdullahi gondo ko kanin da- shekau usman bin fudu a usman dan fodio wani kaina akan da inga wani donera kan larabci ne wani ga bore dunnan larabci na hannu a sai ni gane borbiye larabo eh, alkunya no ki gitate to akan da ane ne o da inga wono ci amma man ci irko diya amma ne mo irko diya ganin gudu a sanno mo dinnu gune a ci na ra fa amai sanno da bore ba eh, fa amandi wadin bandano alfaga hino ayyaka ana ana sai a tabbatar da sai babu nan kaga fatimera ane wa ifala wala mat kago da aslo larabai dinga bumbun bodai igonda cercen cercen da zamiya a kai mai bon kalbor kan kai ga qur'ana cewa wala a irko kodarara a gusu larabci na ra to dole qur'ana ga kan da amma wani dawdun muna alfaga tabbatar da sai dawdun ci yomo ine nongo hinka dena demio nim deni chandi kalam to demio demio di ngono kagalan ba immani hinje ze kango ara hare banan ti hinka bombata idi agalan biga wala ne hare kambuwo do hara agalan ba wadno ci yomo yawan kawaran di alfaga ni ci ani yera wadi sai wadi bondar kai kala alfaga ma continuer sai ta'un ba
ta'un shi na daga cikin huruful itbaq huruful itbaq su ne haruffan da halshe yana rufe baki afwan malam kun ce hurufu itbaq to wani lokaci sai kun yi mana dan larabcin Eh.
hausa hausa da Eh.
sauki sauki da zuma kun ce a cikin littafin shafibiya da yawa daga cikin Jazriya.
jazriya yan uwan ba san Eh.
A- ce ba ku ce littafin ba kun ce mai jazriya Eh, eh.
wani lokaci ba mu san abubuwan ma eh jazriya wani malami ne eh, babban malamin ilmul qira'at muhammad ibn al-jazri yana da littafi da sun yama su sai aka mishi suna al-jazriya muqaddimatul jazriya to shi ko shatibiya wani malami ne na ilmul qira'at da ya fito daga wani gari da ake ce ma shatiba Dokokin Qur'ani.
yawa il- qira'at na alqur'ani kamar salo guda goma da ake karanta alqur'ani da su don muka sannan abinda muka sani qira'a bakwai ne a'a qira'a goma ne amma shi imamu shatibi bakwai ya kawo cikin littafinsa dalilin da yasa ya kawo su kuma saboda littafin imamu dani da wani malami da ake cewa imamu dani ya rubuta qira'a bakwai to imamu shatibi sai ya karanta wannan littafin to littafin nasr ne in an ce nasr ma'ana ba a yi shi tsarin wake ba to shi imamu shatibi sai ga wannan littafin ya kamata a maida shi nazm a maida shi wake to sai yayi wannan littafin A bakwai.
yawwa kuma asalin shi shi imamu shatibi mutumin espany ne shatiba kasar espany ne tunda musulunci ya yi mulki a espany wannan lokaci duka aka same su sun zamanto samara ta musulunci Ah, sannan kuma ya mutu hijiratan da shekara 590 a kasar misri ya rasu ba a can Kenan in espany mun ji in mun ji malam ya ce a cikin littafi a cikin jazariya ya ce ko shatibiya ya ce littafi ne malami ne da ya rubuta ta littafin To ya- yawwa Yanzu sai kun faɗi wani harfi. eh, huruful itbaq Itbaq.
Eh, Shine muke son itbaq.
gane menene itbaq.
itbaq muka ce shine harafin da dole sai halshi ya ruhi baki domin nan atbaqa shine abin da an ruhi atbaqa ya ruhi ko atbaqa an yi baki daya to kamar nan baki da harshe sun game kenan sun yi baki daya za mu ce shine itbaq dama da ta'un da wato da sadun da dadun da ta'un da ba'un su ake kira huruful itbaq harufa ne guda hudu ta da eh, tsanin harshe yana danganewa da harkon eh, haƙura na gaban baki ga sunan
Farkon haƙora ko naman da ke- a'a can as- in an ce harkon su tushen Oh.
su nan asalin su nan Inda nama da inda haƙora nama yawa suke ke haɗe fitowa.
to nan tsanin harshe yake zuwa to amma zai lankwasa shi harshen tsakiyar shi Eh.
to kuma in ya lankwasa zai ruhe baki an gane ko kenan mm, to to to tsi tu ton tin tun auto ya kamata mu ce auto mu dike shi to amma da yake kalkala kan cikin ilimin tajwidi auto auto an gane ko ihdina siratal mustaqim Mm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم Allah ya saka da alheri mana da mu da makamancin mu muna koyar da mutane sai mu ce sai fo fo muna cika baki Eh, to to ba ta wa wa ana barin ba a barin harshe yau ba a barin kuma tusta su eh daga lokacin da ya liƙe aikin shi ya kare budewa ne kawai sai yi To a nan dole sai mun faɗi kurakurai.
Mm.
Waɗansu suna mai da ta'un ya koma ta'un. Shi bambanci shi ta'un harshe na can sama ya dangane da saman baki. Shi ko ta'un duk da yake farkon na laƙe ga haƙora waɗanda na gaban baki asalinsu inda nama ya rike su kenan. To amma kuma gehe ko mu ce sassa lekoti suna riƙe da baki. Shi ko ta'un a'a sassan ba su riƙe.
suna buɗe kaga in ka ce ta ta yana can sama amma da kace to to gefen baki duka ya buɗe yawwa sai sa ba a ce ihdinas siratal mustaqim wasu kuma sai suka bari kamar yadda ka faɗa kuma tuna cika sai hita daga to sai kuma to sai suka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an gane ko to kuma su daga cikin Hausawa musamman wajen Hausa suna cewa ta ba su ba shi sifar da ta dace da shi domin shi harafi na sadun ko ta'un da muke magana kan shi yana daga cikin huruful isti'la huruful isti'la sune haruffan da suna da girma ko da yaushe dama harafi ne guda bakwai wato khussa dagtin qir khussa da kha'un da sadun an gane ko dagtin da dadun da ghainun da ta'un qir da qafun da za'un haruffa ne guda bakwai ko da yaushe girma gare su waɗancan kuma duka ba su da girma illa harafi biyu da ra'un da lamun shi ra'un in yana da fatha ko gamma girma gare shi ra ru idan yana da kasra kuma ri ya koma karami shi kuma lamun cikin sunan Allah kawai idan kasra ta gabace shi sai shi koma karami bismillah amma idan dhamma da fatha suka gabace shi sai kuma babba qul huwallahu to kinin shi yana ɗaukar sifa biyu sauran kuma duka sun koma kankanan haruffa amma shi lamun cikin sunan Allah ne kawai banda sauran wurare eh in ba cikin sunan Allah bane duka ba bai bai bai girma to kaga sai muka ce ihdinas siratal dal dal dal ya sun yo kasa da halki a to ihdinas siratal mustaqim to masha Allah mana an muke wuce ga zo dazun wajen to inda nace da yawan mu nan sai mu ga yaro musamman musabaka ya zo yana cika baki to bodun ma na ga da yawa muna yin bo bo muna cika eh duka wannan an ce abu ne wanda saboda gehen harshen motsin da ake yi ana sakin kumatu bai dace a sakin kumatu ba Allah ya samu dace ma'ana sai mu je harfin bo sai mu bo bo kuma shi yadda yake fita shi mun ce shine rikicin huruful itbaq kan mu manta amma nan filin harshe zai zo daidai da harkun haƙura na gaban baki ga waɗanda suke kallon mu misali a kamera kamar zalu yawa kamar zalun yana daga cikin hurufu allasawiyya za za za za za
sai dai yana da bambanci da zalu zalu to shi ko mutanen mu sai suka buga shi da yawan su sai suka maida shi za saboda shi za za harshe bai ruhe wato gefen baki kamar ta'un yanzu yawwa kamar ta'un shi kuma za a'a harshen kasa yake komowa gaba daya za za shi kuma va lalle tsinin harshe yana dangarewa da haƙora na gaban baki amma kuma gefen harshe zai rufe baki كما الضاد يو كما الضاد شيء سأنك تعيشنا رجتهم حروف الإطباق ضا ضا مثالي والله لا يهدي القوم الظالمين ضا ضا ضا شيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ما شاء الله zan ce zoli آه.
Allah ya sa mu da fata Allah ya sa musamman iyayenmu na kallo masu shawon dewa suna son Qur'ani suna son iya Qur'ani haka wasu sun rasa suna ganin kamar sun rasa lokaci amma ƴaƴansu su tashi da shi Haka.
sai dai rishin sa amalan ana tura yaro to wajen da malan ai mutum dai kai makan shi saboda in dai babu addini ga yara idan karfin su ya kama duk matsayin da suka samu a duniya ba za ba su ma kula da kai ba don ba su damu da addini ba ba su girmama Allah ba ba su girmama annabin Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balle su girmama mahaifansu don Allah ne yake cewa su girmama uwayensu in kai musu tarbiyya ta gari suka bi Allah sai Allah ya gyara maka su in kuma kabbar su su bi Allah ba su bi annabin Allah ba to kai ma sai ka zan shara a lokacin da sun ka zan wani abu
dan iya wannan qur'anin kuma dole sai an bi da malamin a qur'ani dama malam mun faɗi Malamin wannan Qur'ani.
komi yana da ko turawa akwai speciality akwai geography akwai istuwar akwai kaza akwai literature kuma kowane mal- mallami shine ke shiga ya sanar da kai wannan abin na fata an fahimce ni bai yiwa yanzu malamin geography a bashi mathematics ni zai cikin mathematics tun da bai iya ba an gane ko tana yiwa a samu yan baiwa waɗanda Allah ya ba su ɗaya biyu uku to amma wannan sai an tantance shin mutumin hakikatan yana da sanin abin koko bai da Allah ya saka malam na tuna da maganar cewa ai an sauke qur'ani da yawa mu nan da an sauke qur'ani malami ne zai a bude makaranta Mm. Eh malamin da zai koya wa mutane abin da ya karanta ko ina fata mu fahimci tun da sabkewa ai sai su ce ba a yi karatun ilimi ba za ka ji an ce na sabke amma ban yi karatun ilimi ba kina yana nuna maka cewa akwai wani karatu wanda ba kai ba Mm.
Allah ya saka da alheri Amin.
an yi da yawon makawaran ma alhamdulillah malam to ta lisse ta'un harfu ta'un mu waran ma maska an daidan da lisse man na fatu mera man ti maskan bayan kulu ir alfagai ir talibai da musabaka da wani ir talibai bogo igogite zan kama bayan kulu wani burakan cewa agogite maskin dondonan no hatta yan bambata kan wata nin bi igo mai furan da po kalgar bai gutun da hankan gihim ya ne fuka tabbatar ne sai har kuno kan ga fatta dene zo meyo mun no ga kallan ba hinde zai da hamo kan ra hinde zo ba a wani sintira nan kan hinde zai da hamo gocar gadi no no dene kallan ba ara hare wato ni ko tai kulu ga dabu hausa fatta po po mun no alfaga na bagande a tayar sai fataha don ma da cindo ani bangande yawo kan matkawaran ma wadin banda a tabbatar da su dai maska a goda wadin banda no irko harfi hinka ta dokan ka ce zo in mu an tabbatar da da zo da to kula harfi yanno ki furan da da zo duniya igi furan di man ti igi tafano zi tafamo igi te ya wal ta'un wala wala ta'un ka ci jinina to ne wa zo in mu no di no a galamba de ne zai galamba nan kan sonda irki hinjai zai da hamo kango ra hinjai zai go a ra hare da ne zo kalan ba amma ko tai ne igdabu hawan musfata wani ingono wani mama alfaka kan ne ta undo a kan misali dadun do da ne wo zo a kan da sai misali maskir gacho warin goma mu tabbas harfai wo di kai bora me woga wato no ne ma da irko ba qur'ana ga kai qur'ana mu dago kai ni di aga tasir gumte ni binara nin kan ga to da barkan go ga hangan malam Allah ya samu dace muna da harfi harfa gaba ko to Mm, muna da ainun ainun muna da ghainun to ainun da ghainun suna daga cikin huruful halq Mm, in an ce al halq shine makoshi ko makogaro ko makoli duk ana cewa da Hausa mm, kashi.
harshe ya- wato makoshi yana da haruffa ne guda shidda Mm, da alhamza wadda muka fara da ita a da ha babba suna kasan makoshi nan akwai wani dan rami ne in ka duba alhamza na kasa ha'un na saman ta kaɗan mm, a ha mm, an gane ko Mm.
to sannan yana da harufi biyu tsakiye shi ainun da ha'un Mm.
kaga ha da kuma a sai harufi biyu sama da ghainun da kha'un kha kha an gane ko Mm.
kenan ita a ainun tana tsakiyar makoshi tsakiyar makoshi da ainun da da ainun da ha'un mun faɗi wannan Mm, a tana tsakiyar makoshi mm,
Ra tana saman makoshi. An gane ko? To waɗannan haruffan eh, matsalolin da muke da su, waɗansu suna mai da alhamza wurin ainun. Mushkila ta farko kenan.
mm, Misali, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wani sai ce iyaka na'budu. Kaga ya kuma min da ita wato abin na alhamza wannan kuskure na.
mm.
duk inda ainun take ainun ce kuma ah, kalma ta farko rabbil alamin rabbil alamin su ce rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin sai sai ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan kuskure na shi ko harafi na ghainun eh mafitar ta tukuna mun ce tsakiyar makoshi tsakiyar makoshi
dukkan kawo su ma yawa ghainun kuma muka ce saman makoshi gha gha to shi ghainun matsalar shi shi daga cikin huruful isti'la harufa masu girma mun faɗe su gha gha gha to sai sai ce mai ga ga ga ba ga bane gha gha gha ghairil maghdubi alaihim waladdallin to abu na ƙarshe wanda kafin da baka baya abin nan mana har kuce shiga na ji kamar yayi kama da ha a'a gha ai mafitar su mafitar su kusan wuri guda take amma ba da kha da gha kha gha kha gha shi kha shina ƙasa gha yana saman shi to masha Allah an gane ko to sai akwai wani kuskure wanda shi eh, wajen yan uwanmu shi ko bugaje yake buzaye Mhm.
a cikin buzanci akwai kha Mhm.
a cikin buzanci akwai a Mhm.
ka fahimce ni amma mushkilar sai aka yi musu abin da kuke kira cikin tsarin ilimin ku na eh, na- na jarida da kuma masu technique ta technician na abin ga na radio abin da ake cewa changement de fréquence Mhm.
sai aka ɗauki ghainun aka maida shi wajen ainun aka ɗauki ainun aka maida shi wajen ghainun yanzu misali sai yanzu misali ba sani ba ko me ake ce ma ali wajen buzaye ghali suke cewa ghali ghali ghali ghali Sai sun da ka sun ce ghali ghali wai wato aliyu kenan to iko Allah ita ko ai ghainun sai suka maida ta ainun shi yasa da an zo wajen da kaji ana karatu an ce airil ma'dubi alaihim bai cewa ghairil maghdubi alaihim sai ce airil ma'dubi alaihim iko Allah an gane ko al'ada ce ko cewa wata kissa cikin qur'ani babu gha wannan duk ai da zance ne in babu gha ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da shi to wannan shi dai ne abin da zan cewa a gurguje saboda lokaci so mu je malam sai mu kara ha mu kare bayani saboda yan uwa sai mu yi abin nan alhamdulillah dan yayi da yawon mutkawara ma alfagata ta irte ainun da gainun falara mu ainun da gainun kusan alfaga kan dai nan kan ifatta mogo ikul fatta yan nan gufollon ne go amma nan gaino ga bamba igonda ifaifai ngono kati karrai zai karrama war irga bai aga ku za gindanan kan gindago kole kalamu to gindanan kago irwane e kole jarga to a faifayyan hinza fayyan sintina ngano ganda ganda wo irgonda wa kan igina sai gainun da kha sune kasa ko Mhm.
gainun da da sam- sama sama ainun Hamza da da- da da da da ha'un su inge nogo ganda Mhm.
hamza da ha inge nogo nero za sintina dena sambu gindado hare gade bindora irgonda ainun da ha'un to ainun kirgo ga haka alfaga bangandirta a nongo ne ya karrara Ake, mm.
dindi karra nongo hinzano gase harfi iddu nogo fattanori ainu no kan irgo salam bindora na fatta ingan ninga tala kan tigan ha ha hawana kan ga gabi irgo gobu de nara hauni gutu dai nodi na gutun am fatta Eh, to wanda dai ka ta bayano kaddai example ka alfaga tabbatar da sai ainun nan kulka go bayan mo kul irla bi zai goga bar mai yawo da alhamdulillahi rabbil alamin do idai anu go no amma burbu ga yati alamin asarono go te nodi da hankan ga hiya dole no irde ne nodi wani bon irmi tilatande wadin manna kala rainun kan alfaga ta wurin yin buwa a tabbatar da ta ago non ga idai da rakan ra'a ba fata amma man gana fata ainun da hawo inna irna bindora hamza da ha kan da ni fata wani mubaranta wani gainun da ha gai ga ne ma kala ina hango gainun da ha ihimtar gumu hal imanta ko alfaga tabbatar ni kulfon dai daban-daban ne kada irin yadda ita tamfo an bar irin zarmaira wala hausance wala filana wal fula wala balla ide ne da ni ma igoga te ha kan ago ne shanje ma dufe kan ni go ne kap ni ma har ko ye te hare wala ya hare to ya di mono be mo matkan radio di yanga te wal tele kap te ya di no bor kan yan si ga fahma aya te wadi man ce ci ga bai fonda kai hima- a- a- ima ga bai da iga hasaro wote wane inge no alfaga da bagandar te kala hankanci ne ma'anan ba mu sani ba ko lokaci zai isa mu yi wancan a'a in ma bai isa ba dai mu kare haruffa so mu tai ma'anan sai mu muna da kai zuwa fa'un fa'un da to shi to kafun shi fa'un shi kadai zamu dauke shi Ta.
shi kafun sai mu hada shi da kafun saboda akwai wata munasaba so masha Allah fa'un yana daga cikin hurufin shafatai ne harufan da suna da alaka da labba ibn al-jazri a cikin jazriya yace li Mai shafatayn littafi.
wa littafin jazriya mun yi bayanin shi li shafatayn al-wawu ba'un mimun harufan da suke da alaka da labba li shafatayn al-wawu da wawun da ba'un da mimun kenan duk suna da alaka da labba ba yana nufin duk dai bane to eh mafitar su tana da alaka da labba lebo guda biyu mm.
na sama da na ƙasa. To, shi fa'un haƙora guda biyu ga su na gaban baki, waɗanda da Hausa ana cewa su ne ke zahirin galɓosa. In sun cire sai a ce yaro ya yi galɓosa. Eh, to wannan eh, haƙoran guda biyu su zo daidai tsakiyar leɓe ko leɓo, wajen kana leɓe ake cewa, na ƙasa. To, idan suka haɗe da shi nan fa'un take, kamar masu karatun Faransanci da English F. an gane ko fa fa fa fi fu fan fin fun af af fa to misali
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم fa fa ومن شر النفاثات في العقد nafasati to wannan shine harafi na fa'un to amma matsalar da muke fama da ita shine cewa cikin yaren zabarmanci babu matsala game da fa'un don muna da alfa muna da feri muna da fatta Mm, alfajir ya al- al- al- al- alfa alfa to amma wajen hausawa nan ne fa'un take da matsala ko shi hausawa ba duka ba wajen kano suna da fa afa mala na ji ko sa tace kuna kawo mana misalin kanawa katsinawa eh to sun dan yi nisa da mu ina ma a ce da na gidanmu na nan a'a wato Ake abin kamar da abin da yasa na maraji ko na da zandar yake- ko- da yake ji eh wannan ai- asalin hausa ce da yake ji Ko?
baka fahimci yadda qadiyar take ba Eh.
yanzu idan ya zama to za a cewa Hausa to Hausan nan misali za a kasu gida biyu in akwai bambanci to za a iya faɗin abin da ke da alaka daga me yasa muke faɗa da Kano saboda akwai abubuwan da za su bi bayanta yanzu misali kaga kamar Hausar eh, Kano.
Kano wani lokaci tana da alaka da Hausar Zandar Eh, kafin ce Eh.
ne Hausar Katsina tana da alaka da hausar maradi Na- hausar sokoto Tana da- tana da alaka da kwanni Mm.
hausar kebbi tana da alaka da arewa haka ne haka wajen ne.
dogon dutse Haka ne.
kana fahimta ta Ina fahimta.
dama ai eh, abin nan Eh, ne dan- to amma ba dan laifi mu ba da goro-goro, misali eh.
a ka san me yasa muke ba su saboda mu ba da misali sai abin ya zama to ya shafi kowa da kowa to yanzu misali dai a takaici Eh, Hausa idan ya zama to misali yankin Kanawa ne ko muka ɗauki wajen Zandar zaka iske fa'un akwai shi duk da yake kamar Kano da yankin wajen su Gombe kafincin da Bauchi su suke amfani da fa mm, fari kafincin ne fari mm, an gane ko kana lafiya mm.
to kaga munan yankin Sokoto da abin da yayi nan wajen su Maradi abin da yazo wajen su Kwanni irin su na arewa ba mu da fa a cikin Hausa Eh.
sai dai ha lahiya lau a shahura a shahura an gane ko an ce wani mutum ya je Kano to ake bada labarin shi aka ce mishi to kai hattara in ka zo Kano duk inda muke cewa ha su fana suke cewa ka rike wagga shikenan shi ko ya je sai ce to bari duk inda ya ji an ce ha ko ha shi ce fa sai ce ya zo Kano ya ce da Allah malam me komin safanin nan sai ce a ko na Kano sahani da muke cewa ko anan Kano sahani muke cewa an gane ko yawwa to kuskuren da ake yi in mun ka fidda yankin wajen su kanawa da wadanda da fa shine cewa wasu suna maida ta fa fa fa menene kuskuren sun hakoran da ke fitowa su ce fa waɗanda sai suka maida su can cikin suka ce fa fa sai koma fe wasu kuma daga cikin hausa musamman kaga za ka ce fiha fiha halidina fiha sannan waɗansu daga cikin su sai suka maida shi hwa an gane ko wasu kuma suka maida shi ha in yana da kasra la ilahi quraishin ilahihim hi ha sururun marfu'a siha fi ha ne shi da ha subhanallah an gane ko to wannan kuma kuskure yau dai wajen Hausawa nake jin shi Mm, asalin shi ko kace daga labba na eh, haƙora biyu na gaban baki su zo su sabka tsakiyar leɓe ko leɓu malam lokacin da nake faɗi suke sauka ko ko sai na ɗan ki sai sun danni fa fa fa amma ba a dannawa ma'ana su sabka tsaka tsakiya ba tare da an danna ba fa fa to alhamdulillah harfo alfagan to to yarte harf no kan ba mu kul yawon mutkan irgo gatin misalin dirci ne kan gofu wara ma irne hada zarmai do hari da kan kan gi mutar wa kan da yi alfabe go ma ba mu kul hatta yansi gumi irmera amma man no hatta yango gate irne ci ne ra ira hausara do hari hausara mo man ti kul ngana gono ya wala kan da hankan gi mutar ai na sai ba sai man fara gi ma ga kan da misali Najeriya kwari kwari ne ainihin don da ganin cikin cirta irin ne hausar tarai maradi tawa kan da misali ku fata abu ne an kansa da o ikula fu aslo no do no hausara afro ka ne ya wala an kango kano hari ci na ga man da zandar wana ikula follo ya no irne maradi hara mu katsina da marado hara kullu nigdi ya follo ya no ne o sokoto ka irwane konniya kullu hausi ne follo to almuhim kula ne irse tabbata hatta yango dai kan wata ira hausance cin dodo ngono nan kan fa'un isigati nan kaga fun har fa'un ane da fa'un da ba'un da fa'un da wa'un kusan nan igi nan gufola ne fata ngono a tabbatar da sai hinge zai kan gobe ne hinge na guzumbu me talla bon ganda wana sai na fo a ga dino waso ne a ga lamba ga ga dai imaci man sai agoka no igaci fa nimamu misalo ka kan dirse bayan wa kulu kira hausance ifai ihinka niga ma yawon fari igina sai hori a fawon gane ha'un no igite to wani a hatayen babbata na kan gwajira hausance do hada kada yi kumir no hina a ganin sai zarmu no sun haibar no gabar no nodin na hai amma niga ma ta rayuwa ba zabar mai nai amma an aiki shi sai cewa dama tasirin yare yana da alaka da inda ka tashi Eh, kamar ɗazuma da kuke bada misalin buzu sai na tuna ɗalibi ya yi karatu a wajen malami buzu mhm, mhm.
wannan shi ma wannan yana iya iya tasirin su da wannan eh eh.
irko min fama ne wannan nau'ir dokala irin ko harf qafun ka alfa gaga to da kafun da kafun su kuma a gurguje saboda lokaci na hararen mu su mafitar su guda ce amma guda na sama guda na ƙasa an gane ko kenan guda na sama shine bene ko ago bene guda kuma na ƙasa ago ganda nan da ganda to idan mutum ya bude bakin shi can inda harshe yake kwana akwai wani nama da ake ce ma hakkin wuya eh can na cikin dan yawwa to daidai inda hakkin wuyan nan yake can sama ka gane ko Mm.
kafin na can ƙasan shi kafin na nan ne fa kenan furanciyar ke su abin da ya raba su sama da ƙasa an gane ko to wannan harfi shi yasa da mutum zai aza hannun shi daidai nan ga waɗanda suke kallon mu karkashin makoshi Mm.
in ya faɗi kafin zai je abin yayi sama a zakan a za mu gani ko ko Ko.
ko to ce ka ka ka ka ka ji yayi ban ƙasa gane daidai daidai nan can karshe ko dibo yawwa daidai nan yawwa akwai wani ɗan rami na nan eh ka ji shi eh ka ji shi wannan ramin Mm.
yawwa to ce ko ko ce ka ka yawwa in ka ce ko za ka je yayi sama sama in ka ce ka za ka je yayi ƙasa Na yawwa gane. masha Allah an gane ko Mhm.
to wannan kafun da kafun shi wajen hausawa matsalan mu ka suka ce mai ma'ana ba shi mai siffar shi ta girmamawa Eh.
ko sai su ce ka kala kala allama kullaka Mm.
an gane ko shi kuma wajen eh, zabarmawa da fulani babu wato ko sai dai ka shi yasa duk inda an ka ce ho la ko sai ya ce ka la ka saboda da ho da ko dukansu babu shi Mm.
da kaji an ce halaka wajen hausawa na fasu basu halaka ko ko shi ko wajen bu- abin nan eh, zabarmawa da hillani zaka ji ka ka kalaka ina fasa an fahimce ni Allah ya samu dace.
Amin, Allah fikum. Alfaga ya wara ma alfaga to da ta harfi inka kan sai harfi inka mo kan iko kodarara kusan eh ide dan doga non go fallan ne fata. Ki bambanci hay fallon no. Non go ki fata afa go fata bene afa go fata ganda. Ingono ko ko da ka. Alfaga ce sai mo nan kan irkar rara halle yau bene zanin me sai nan kigidi zan firgairo zan ma kina figabu ai sama bai hayakan gaya shi manda nigi dia dai ya wala ifo nigi Ina ma nama ni.
ya wala hami nigi fo Mm.
nigi dia gani me fer kara to dai dai wadin banda a banda dena ngono harfa ga fata qasim ko Mhm.
qa ce ku ta ce sama eh kafin qasim alfaga tabbatar da shi qa anai dinga banin bai yawlan dini ce igonda ne suke kan tajwid alfaga tabirta agwara dinga banin kan madan karra bananta ko si zaura zanne qa dinga ma alkaru bene dinne ka dinga mu agajin bunu to qafun agobene kafun gurbanda eh aguganda ane bambancho kai wani mu bayan kulir su du problem gumir cinera kada yi bayan kul ira hautan kai do kansa asino ina sai nan kan qabiro ina sai ka ka iga to kala dan kin do Ka- kala ala Eh.
ne ma iga iga iga Ba shi ba shi iga- siffa ta istila.
oh ya dun mono dabbar kansu ci sai bai wala man ce kiga tajwido bai da waɗanda ba su fi da kwatkwata Mm.
su dai an ce kamar kullu huwallahu Mm.
za su karanta kul huwallahu suke cewa kul Mm.
to da ka da kafin kai eh ne ba.
kul huwallahu to wannan irko mir kan da irko mir no ina ga hansa Mm.
ban san malam ko akwai sauran lokaci akwai sauran lokaci mu Malamai.
dan yi waɗancan ba su da wahala Bismillah.
sosai sai muna da lamun da mimun da nun to shi lamun harafi ne wanda yake ɗaya bisa uku na halshi yana fiya wajen saman baki la la la la li lu lan lin lun ɗaya bisa uku yana fiya saman baki Mm, La.
farkon bakin Yawwa, harshen kenan.
yawwa Masha la Allah.
li lu ال الحمد لله رب العالمين ita ko mimun tana fita daga labba mun faɗi wannan zarar cikin Eh, labba eh, eh.
idan labba sun gami ma mi mu ma mi mu
مالك يوم الدين ma mi mu man min mun am amma an gane ko labba kenan waɗanda ba mu da matsala a a kasashen mu Mhm.
bari mu ɗauki wawun Ita- ita ma ba matsala nurin babu matsala wajajen mu ban san wani abin nan ba sai wawun ita ma tana da cikin hurufu shafataini harufa na labba Mm.
amma ita labba ba su gamewa wa Eh.
wa wa paske in sun ka game sun koma ma ma Mm.
wa Mm.
wa wa والله والله وهو السميع العليم Mm.
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون Masha Allah.
to Mhm. alhamdulillah irdo harf taci ne wala itaci ihinza sun jina wana lamu lamu na alfaga tabbatar ne a dena a ce yan wado ga fala mun ofti dena sintina wala ine farsumin hinzara sintina mun ofti sintina dena sintina agalan bu mangano hamo kan gobe ne la la la zanci al ne ga ma a fatin wado kadai cewdo warma alfaga kan dirte alhamdu ba mu kulir fon kan borbo bugane alhamdu mana Mm.
yawa wannan zamu zo cikin fatiha to dirka suratul fatiha ra Duka za mu kokari insha Allah.
sai na kan gogo tegum to no din na ga fata lam harf no kan alfaga mun talibai irce ni ce nai kan amma ya din no mimun mu a irna ce jingira wato kirto eh fa'un do da fa'un da ba'un da mimun Mm, da wawun da wawun da fa'un da mimun Mm.
inga yi lokaci nan gufallar ne fata amma bar kul da ci akwai yamo akwai mimu waksa mimu eh shine lishafatain alwawu ba'un mimun ba'un da mimu Mm.
ikul nan gufallar ne fata kadai bar kul da ci yamo da bankwai ne to ago ira mim minima mim me challe yin bonno mim afadi mo wa wa to mimun sin da problem gum kan nunun anin talibai irde ne ra kadai wa undo wa un menene matsalan ma wa un ma- wawun ba ta da matsala amma dai tana fita daga labba kuma mun ce ita Ba ba a su ba su cije ta haɗewa kamar in mim.
mimun ne za su haɗe Eh.
idan kuma wawun ce ba su haɗewa to wane bambancin ka ce mimun inda da mimun da wa'un da fa'un kullum mai gane fata amma bar kullum dace ya mu yawal mimun ne di mai challe gala mutarga wa wa ngumo wa sila mutarga kadda ci yo mo kawar godi mai da te yawal funi da fo wa wani da no kada alfaga irgon da harfu hin zawri ta ce To.
ha'un da lamun da lam to shi ha'un mun ka ce harafi ne wanda yana fita ƙasan makoshi ga waɗanda suke kallon mu Eh, daga a mm.
sai ha Mm.
ha to shi matsalar shi mutane mu kaga bari mu ba da misalai ha hi hu han hin hun ah to shi matsalar shi mutanen mu suna cakuɗa shi da haruffa kamar guda biyu kaga wasu ba su bambanta tsakanin ha da ho shi ho shi na fita muka ke can saman makoshi sama an gane ko sai suna takuɗa shi da ha shi ha tsakiyar makoshi ha ƙasan makoshi to yanzu mutum mutum a ce alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma ce alhamdulillahi ka ji kuskure ɗaya mutane suna maida shi wato abin nan ha sai su maida ta ha mushkila ta biyu kuma shine waɗansu sai su ƙara mai girma su hidda shi cikin ƙirji kirji mun ce kirji wajen mu ana cewa kirji mu da muna cewa gaba wasu da cewa kirji nan wajen a wasu wani sai ka biya cika gaba ya ce haruna abin malam kirji ya yi wa ko to madalla
sai menene ya yanzu ije kadai alfagar ta tagir sai ha'un ha'un alfagar ce sai abin da taliba mukulir ci ci yomo do kadai a ci yomo no ba mukulir bor bo ba goga ibog bisam nan kan mai ine ha'un za su tune sofa da ra a tabbatar da sai nan kan karrara harfe kan fata go ara hamza da ha'un nan kullun ne fata mun lokaci karra ganda karra zane wa ganda sai kira kan gojin da suna kusa da juna aha non da fata shi yamo mu aban amma ni di bor fondi go ya wala alhamduka alhamduka alfakatau harfo kan gorod bayan kullir bor bobu bor miliyan go gayati ada ha ma'ana mu go bar mai abu ga amir gumu to ne wo ngono wal bor ko mu hauni ga kamu ka da dina haucan da wato di ma jin da ha ni ma alfaga ne hatta ban batuno kan qur'ana sai yadda da sai na karshe kusan karshe to bari mu sai harafi biyu sai mu kai zuwa ga na karshe lam alif shi ba harafi bane to
shi asalin shi lamun ne da alif sai an ka ce lam alif mutanen mu sun ka ce lam alif dan haka shi kaka san tsammanin wani harafi ne shi yasa can lissafin nan mun je wasu na 27 ne yawa suna su Suna ce 28 sun ce 29 yawa to masha Allah to wannan ne za mu rike da malam duk ɗaya ne taqsimul ilmi ne wanga ya kalli cewa shi lam alif kin harafi ne wanda ana zansa shi shi kadai cikin rubutu amma a hakikatan in an bude su babu wani harafi sunan shi lam alif in mun kalli an hada su sunan shi lam alif lamun da alifun in mun kalli an rarrabe su lamun daban alifun daban barakallahu fiik sai hamza hamza kuma da ita da alif wanga na farko duka ɗaya ne suna fita sai amce mata hamza da wanga alif kin an bambanta su saboda wannan cikin rubutu yana zuwa farkon rubutu wannan kuma tana zuwa tsakiya da kuma ƙarshe barakallahu fiikum sai harfin mu na karshe ya un to mun ce alhamza tana fita nan kasan makoshi don mu ƙara maimaitawa a a a sai ya'un shi kuma eh, harafi ne da ke ta tsakiya halshi da shi da jimun da shinun duka abin nan wuri guda suke fita ya ya يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ya yi yu yan yin yun ai ayya
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ayya قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ya yi yu Allah ya saka mu Allah da alheri Allah ya biya Amin, amin.
Allah ya saka da alheri mana in yi da yawon matsawar ma kusan harfu banantai irdu ba ka sai ne wa lam alif bayan kulu barci na gani harfu nawa barci na gani amanta harfu nawa zama iye gici ne za su intina alifun in gano gono kaliji ne dun to lamun in gano gono ina lamun sam kuli dan alif aga wadin banda to wane a sinu ba za su tuna alfaba da di ha burfan gane waran kacin da hakuna cin do gane waran kacin da ya gano wadin alfaga ne kenan irin fanda musamman kula alfuganci irin sambo kan gace irse gadai irgon da hamza hamza mu za su ne in ci wato kai ce harfi iddu kan gona ka fata irgon karrara ago ira hamza hamza inda da ha son da nirci ganda ne fata karra tintina ganda kan wajen da garba no da na fata hamza inga mo haifalo no hantumo do no nigdi alif wa skulingo no jini hamza mo hantumo ri gadan bindora wala baranta kal harfu baranta kan ka tiyaun tiyaun alfaga tiyate dini bindiran alfata wal me dini ke halshe eh dini bindiran alfata ya ya dingo gaci hannu ne mara ya wal jimun yami wadi sai kal misali ka alfaga ka alfaga kanda to wani ai suka hunkuna nodin no lokaco wata nirto irko ne ga yegun ware yega hebe ko aga kan nirfunan di ga to hunkuna cine irin su jiro wace irko ne ga ware mu da yarsa albarka ra irko ma te yarse an dunya bu ko ala har wannan te rigi wani inda waran kanun morgu man tay kul se kadai irko tira chauya bor kul kan ne ga gisne irko ne ga bai ne ga bina bai da bor kul kan ba a tira dama gaga sene irko ne ga bai nima bina feri irga ce calfa ga mutar sai addu'a wani gon kirga da Ayi addu'a.
da ma irfo irfo rum tonton dingar cayamo amma lokacin mun sa sai mino kan kokari ko bayar kokari ga kanda alfa ga ka ga tirsi sannan wanda dumbo dawa kan ga doma ɗan uwa kamar yadda kuka ji mala ya bamu abin da ya bamu na yau na abin da lokaci ya bamu muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah da ya kawo su lahiya ya maida su lahiya kuma insha Allah mala na tare da mu zai kawo mana halka ta biyu da muka so kila da yi lokaci ya kai ya ya ishe mu za mu shigar da shi shi ne bangaren kiran sallah bannan da Da Fatiha.
da Fatiha musamman kiran sallah za mu fara sannan mu zo Fatiha dan haka za mu jinkatar zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu mun gode ma Allah da ya raya mu muka ga ranar nan kuma alhamdulillah na san ƴan uwa da yawa suna sun gamsu da abin da suka ji kuma suna za su yi mana addu'a ga baki ɗaya da su malam da duk wanda ke taimaka mana da wannan yan uwa ina sanar da ku cewa albarkacin wannan shekara ko kuma lokacin nan da ya kai na hutu insha Allah bangare na dai kamar yan uwa da yawa kuna tambayar cewa yaran ku su zo karatu ina ce ba wuri ko kuma ban shirya musu ba to wannan karo insha Allah na bude zan yi interna na wata uku da iko Allah da waɗanda suka shirya yaran za su zauna wajen mu amma gaskiya ina faɗa mu kowane uba ko uwa ya sani duk yaron da bai jin magana ban karɓa shi gaskiya ban karɓa shi in zai zauna wajen na kuma sai ya bi ka'ida ta ba zan bar ka kawo min ɗan da ba bai ji kai kuma ka sa min doka ka ce ɗan ka ba a taɓa shi gaskiya duk mai irin wannan hali gaskiya ba na karɓar ɗan shi in ka kawo ka mika ka bar ma Allah mu bar ma Allah ne shirya mu gaba ki eh wannan shine na son sanar aiwa aine bananta aigo kabar da waran sai borbo bugo ce shinga idan ka ce yurdo yurdo wani min suru to wane dir ko ba hando kanga kai bom daga sintin international kai sai hando hinza amma ka ida follan ne da in lokaci borkul kan su ba imalan dinga izo ga izo motu ma amsa kan da ido tabbas ai su zanka san bukan su ma a ganin borfo hasara amma ya hasara mu zanka fo ya hasara ai siyar da dan bai ni izo isa goko to su kan da ido de irko temo irgo ngware irko mirkande inde kulu ko hin suru irma ir hinate irko no ga hanse irko se wodi se irgo ngware irko mal barka dangan se kamera mana ida tikni same da bor kul kan ka ga ga tene irko ma bai se irko mirte se mano kan go ka kadar ne subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah sai ku mana Allah ya sa